الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih alqira'at almutawatira wa shadza bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na wato 125 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta wadda akwai taujihul qira'at a cikinta ita ce aya ta hamsin da uku a cikin suratu zukhruf amma kuma da yake kissa ce to abin da ya kamata mu dan dauko ta daga wurin ta sai mu haɗe ta gaba daya an gane ko yawwa za mu tashi koma aya ta arba'in da wato shida kenan Allah ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina mun tura annabi Musa da ayoyinmu ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanensa an gane ko shi yasa cikin qur'ani kamar da malaman har da alqur'ani suke cewa ila fitis ayatin ila fir'auna wa qaumihi shi kadai ne sauran wa mala'ihi ne fa qala inni rasul rabbil alamin kinan sai annabi Musa ya ce ni manzo ne daga ubangijin talikai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce falon ma ja ahun bi ayatina lokacin da ya zo musu da ayoyinmu, izahun min ha ya haƙun sai ga su suna dariya. Bai ce izahun min ha, izahun wa hunna min ha ya haƙun ba, saboda taglibi janibin zukuri ala janibin inas don mutanen fir'auna akwai maza akwai mata. Allah ce wa manurihin min ayatin ba wata aya da za mu nuna musu, illa hiya akbaru min uktiha face ta fi ‘yan'uwarta girma an gane ko ta fi ‘yan'uwarta girma ko ta fuskar girmanta da ban mamakinta ko ko a ta fuskar ƙari ce sai ta zama to daɗi ne akan sauran Allah ce to wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un mun kama su da azaba don saboda su dawo wannan yana nuna ba wacce azaba ba wadda a ta ƙarshe shine da ma Allah ya faɗa ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون an gane ko to shi na daga ciki sannan can ma ce fa'arsanna alayhim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin an gane ko walamma waqa alayhim ar-rijzu qalu ya musa ad'u lana rabbaka to anan cikin suratul zukhruf wa qalu suka ce ya ayyuhas sahir can ya Musa kenan tana yiwa da sun ka ce ya ayyuhas sahir Musa suke nuhi ko sun ka ce ya Musa dama mai sihiri suka dauke shi ko ko sun ka ce ya Musa sahib can waccan sura ta kawo guda waccan sura ta kawo guda ya kai mai sihiri can kuma harafu ya kai Musa ud'u lana rabbak ka roƙan mana ubangijin kawai ka ji ma ubangijin shi nan ko zaman to sun yi don saboda kafirci ya yi musu yawa shi yasa suka danganta shi zuwa ga annabi musa suka ce rabbaka ko kunan sun yi ne saboda sun ci waya kenan sun nuna kenan su allah bai sauraren su amma shi yana sauraren shi a gari ko bai ma a hida inda ka da abin da ya maka alkawari inna na lamu hutaru da sun kace su za su shirya a gane ko can cikin kuma araf la in ka shafta annar rijiz da la nu'minanna laka walan rusulanna ma aka bani isra'il Allah ce falan ma kashafna anhumul azaba can kuma cikin araf falan ma kashafna anhumur rijiza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun nan ku falan ma kashafna anhum al'adab lokacin da mun ka yayi musu azaba an gane ko yawwa idan hum yankusuna sai ga su suna warware alkawari ay yankusuna al'ahad Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumihi fir'auna ya kira ba a ce nada fir'aunu qaumahu ba fi qaumihi ma'ana kira ne don ya tara mutane ya bayani gaban su qala ya qaumi fir'auna ce ya ku mutane na alaysa li mulku misra shin wai mulkin misra ba a hannuna yake ba wa hadhihi al-anharu waɗannan koramu ta jiri suna tafiya min tahti karkashina afala tubsiruna shin ba ku gani an gane ko ko ya zamanto an shahe wani abu an gane ko a amitum fala tubsiruna an gane ko sai ya zamanto alhamza tana wurin ta ko ko fa'un eh, asalinta wato eh, ala tubsiruna ne kenan fa'un da ya zamanto fala tubsiruna sai ga alhamza fa'ala tubsiruna na sai kuma aka mai da alhamza farko saboda istifhami yana da sadara kamar da wasu malaman na hausa ka tafi akan wannan ra'ayi yace to am ana khairun shin ni ne mafi alkhairi min hadha alladhi huwa mahinun daga wannan wanda yake wulakantacce ko ko ni ne mai alkhairi daga wannan wulakantacce don ba shi da annabi Musa ya dauke da wani alkhairi ba ko ku a ɗauka a taslimul jadali ni da nike da mulki da kuɗi da sojoji da kaza da kaza shi ko talaka bai da komai bawa kuma wanda an bautar da al'ummar shi ko an ɗauke shi ɗan bayi min hadal ladhi huwa mahirun daga wannan kaskantaccen wai annabi Musa a kaskantacce subhanallah Allah kai mu tsari wala yakadu yubin da irin wanga tabi'a irin ta mutanen banza yace wala yakadu baya kusa yubinu ya bayyana mun ka ce fi'ili na kada alramma in an kore shi yayi ya tabbata in kuma an ka tabbatar da shi ya ku to din da ce wala ya kadu bin baya kusa yayi bayani a gane kenan in yayi bayani ana ganewa an gane ko to abinda ya kamata mu gane nan fir'auna nan ƙarya ce yake don annabi Musa ya roki Allah wahlul uqdatan min lisani an gane ko sannan kuma Allah ya ce qala qad utita su'laka ya Musa to tunda Allah ya ce ya karba ma'ana an warware ma annabi Musa matsalar da take harshen sa sai dai akwai yar sauratta to duk da yake akwai yar saurat shi makiyanka ko ma ko baka da illa sai ya nemo ma ita an gane ko ko ƙarya ta zai yi maka don ya bata ka to kenan ba abin mamaki bane Allah ya karbi addu'a annabi Musa kuma annabi Musa yana bayani ana ganewa sai dai akwai dan saura wanda dama Allah ya mai alƙawarin za a warware abin da zai isa ya yi da'awa a gane ban sani ko mun fahimta ba tawo to kuma tun da fir'auna ya ma Allah ƙarya abin jin tsoron shi ma annabi Musa ƙarya Allah ce farola ulqiya alaihi aswiratun fir'auna ya ce ma mutanen shi miyassa ulqiya alaihi aswiratun ba a jeho mishi ba aswiratun mundayi an gane ko yawwa wato imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta aswiratun sauran qurra kuma sun karanta asawiratun an gane ko kenan sai zamanto siwa shine munduwa aswira mundaye asawira shi ma mundaye kana iya doka asawira an gane ko kamar jam'ul jam'i ne kenan me yasa ba a jiho mushi mundaye ba masu yawa min zahabin na zinari ko zinariya au ja a ma'ahul mala'ikatu muqtari ne ko mala'iku su zo tare da shi su ce daga sama suke gashi nan wanga annabi Musa ku shaida ku yarda da cewa Allah na tubi mutane sun rena mutane mallan subhanallah Allah ya kyauta Allah ce fastakhaffa qaumahu asalin khaffa alaran abu ne mai sauki istakhaffa na anarfin kamar yayi wasa da hankalin mutanen sa ya dauki hankalin su ba komai ba Allah ce fa ata'uhu sai suka mishi da'a to tunda sun yi mai da'a innahum kanu qaumun fasiqin don saboda su mutane ne fasikai an gane ko yawwa Allah ce to falamma asafuna lokacin da sun ka fusatar da mu mun gane ko falamma asafunan taqamna minhum Allah ce sai muka azabtar da su ko fa aghraqnahum ajma'in muka nutsar da su gaba daya to nan sai ka nemo ayoyi da suka faɗi yadda Allah ya nutsar da fir'auna a cikin su shu'ara akwai su a cikin eh Yunus akwai su da yake sai Yunus ma ta haima magana kan shi fir'auna karan kanshi an gari ko Allah ce faja'alnahum sai mun ka sanya su salafan an gari ko wato kenan magabata tunda su rigin sun wuce faman ja'ahu mawa'izatun min rabbih fantaha falahu ma sarafa amma wadanda magabata na wadanda ba na kware ba alaran ma muna gane ko to idan muka duba imamu hamza da imamu kisa'i sun karanta faja'alnahum sulufan sulufan an gane ko to ya an ce sulufan malamai sun ka ce kenan jam'i ne na salaf kamar da ake cewa asadun sai a ce usud alaramma wasanun sai a ce wusun kaga an ce asad zaki usud zakuna ko zakayi shi ko wasan gumki wusun gumaka sauran kuma sun karanta faja'alnahum salafan kinan sai zama to salaf duk da yake mufrad ne amma ya ka'alal jam'i wal mufrad da an ce salafin yana iya ɗaukan mutum ɗaya yana iya ɗaukan mutum biyu yana iya ɗaukan ma fiye da haka muna ganewa ko yawwa amma waɗansu in ka diba cikin ƙala'idul fikir fi taujihi al-qira'at al-ashr a safha ta 153 an gane ko yawwa sun kawo taujih na waɗannan qira'o'in sun kace shi in an karanta sulfan jam'i ne na salif an gane ko jam'i ne na salif sun kace karaghifin ghifin guntun burodi rughuf kenan guntayen burodi an gane ko yawwa to wasu ka ce a'a jam'i ne na salaf ba salif ba kamar da muka kawo asadin wa usud su ko wanda kun karanta faja'alnahum salafan sun ka cewa shi ko jam'i ne na salif kamar da ake cewa khadim sai a ce khadam masu hidima kenan an gane ko sun ka ce to shi wannan salaf fil haqiqati ismu jam'in suna ne na jam'i da jam'un ba jam'in bari sun ka ce iz laysa fi abniyati taksir bai daga cikin wato wazani na kalima na jam'u taksir sighatu fa'al ba a samun ta ala wazni fa'al kina sai zamanto ismu jam'in ko kuma sun ka ce ala masdar ko sun ka ce masdar ne salafa yaslufu salafa kinan yutlaqu ala al-jama'a من سلف الرجل يسلف سلفا تقدم وسلف الرجل آباؤه ko wal mutaqaddimuna kenan iyayen shi da wadanda sun ka gabata da wadanda yake koyi da su kenan jam'uhu aslafun wa sulafun kenan sulaf to kajin da sun ka kawo shi duk da yake sulaf wani yanka ce yanka ce sulaf ana nufin ji kina abinda an ka an ka abin nan shi yasa malaman zuri suke kiran shi nan nage abinda an ka wato ta tsaki nan amma nan sulafkin sai zama to jam'i ne na salaf an gane ko to kaji da kalmar ta kasance ita ko kalma ta aswira a safa ta 153 cikin qala'idul fikr sun ka ce to in an karanta aswira jam'i ne na siwar ka akhmira jam'i na khimar khimar shine dan kallabi da mai ko gele wanda mace take sawa an gane ko yawwa to sannan kuma suka ce an karanta asawira shi ko wannan an karanta asawira sai zama to jam'i ne kamar asqiya an gane ko afila sai a yi jam'in shi akan asaƙi yana sai da mutu jam'ul jam'i tun da asƙiya jam'i ne na siƙa asaqi kuma jam'i ne kina sai zamanto jam'u asawira bi ma'ana siwa wal aslu asawir uwida anil ya'i atta utanis ka zanadiqa an gane ko yawwa kinan dai ya zamanto jam'i ne sun kace amma ya kamata ya zamanto jam'ul jam'i mun gane ko to Allah ce faja'alnahum salafan ko sulufan a qira'ata Hamza da Imam al-Kisa'i mun yi bayanin sulufan yana iya zamantowa jam'i na salif ko kuma ya zamanto jam'i ne na salaf shi ko j- salafan ko ya zamanto ismul jam'i ne ko ya zamanto fil asli masdar ne in an ci masdar ne kina ja'alnahum zu salafin ne kina ma'abuta gaba ce an gane ko yawwa ko kuma ya zamanto ana yanzu itlaqin shi yanzu akan jama'a bai itibari aslihi annahu masdar to Allah ce to wa masalan mun ka sanya ko mutanen fir'auna su zamanto misali lil akhirin ga mutanen baya shine aka ce ma yan baya to ku da Hausa da an ce ma mutum dan baya ka san lamari ya baci to Allah ce to walan ma duriba ibnu maryam masalan lokacin da an ka buga misalin Isa dan Maryam kenan shine ibnu maryam ko cikin Qur'ani kaje ibnu maryam ai ko ba kawo Isa ba shi da Allah ce lokacin da an ka buga misali da annabi eh, Isa idza qaumuka minhu yasidduna sai ga mutanenka kai annabi sallallahu alaihi wasallam yasidduna alaram ai hattara da imam ibn kafir al-makki da imam wato asim al-kufi da imam hamza al-kufi da kuma imam abu amr al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basriyani waɗanda sun karanta yasidduna sun yi masadun kasra sauran kuma sun karanta idza qaumuka minhu yasudduna sun yi masadun damba mun gane ko yawwa to malamai da suke taujihul qira'at wato sun tafi cewa kamar lokaci guda ma'ana yasudduna da yasudduna suna kange mutane ba sani ko mun fahimta ba lokacin da an buga misalin isa dan maryam yasudduna ko yasudduna suna kange mutane an gane ko intabe fi'ili na sadda wani lokaci lazimi ne wani lokaci muta'addi ne in an ce lazimi ma'ana baya da maf'ulun bihi to masdar kinshi sudud kamar yadda shankiti ya faɗa eh, cikin adbun namir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to in kuma an ka ce sadda yana iya zamantowa muta'addi to nan sai a kaddara mishi maf'uli to anan kafin mu je wajen abin nan shi sadda ya suddu sududan shine wato mutum ya kiya kenan sadda ya suddu saddan ya kange wani shi yasa Allah ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa kaga suna kiyawa to an ce ya sudduna nan yana iya ɗaukar kinan ga mutanen ka ya sudduna sun ƙeya mana sun ki karɓar gaskiya su ƙuraishawa ko ko idan qaumuka minhu ya sudduna ay ya sudduna nasa an ittiba al suna kange mutane daga bin gaskiya biyu kenan ku to wannan kaji shi don an fassara da wannan to amma idan muka duba kuma shi ya sudduna in ya ɗauki kasra waɗansu malamai sun ce bayan an fassara shi da cewa yana ɗaukar kangewa kuma yana ɗaukar wani abu alaramma shi ne farin ciki da murna da kelewa da ɗaga murya sai ga mutanen ka ya dujju na kinan ji malaman zori suna ɗaga murya suna kuwa suna boda suna abin nan jin daɗi ina irin abin nan da in an- in za a ɗauko amarya za ka iske wata mace tana rera harshenta tana irrrr da harshe to ko da sun kaji an buga misali da ibnu maryam sai sun kai sun kaga magarin makka suna kuwa ana fito da shewa ana jin daɗi eh buda yawwa kai ka samo shi buda wanda aka yi yawwa ita da ka bida to kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 381 da kuma safha ta 600 da 33 ka gano ƙarin bayani an gane ko wa ƙalu sai sun ka ce a are hatuna shin wai ababen bautanmu da suka bauta ba khairun su ne mafi alkhairi amma hukuku isa ɗan maryam Allah ce ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka wannan misali ba sai don jidali ma'ana don neman jayayya bal hum qaumun khasimun su mutane ne masu jayayya inji Allah shi yasa akwai mutanen da dama galibi ba gas ba wato gaskiya ta dame su ba an gane ko to su dai abin da suke so a dai rigima ko ba a gane gaskiya ba su za su ji daɗi an gane ko yawwa to eh wani misali ne an ka buga misalin da an ka buga cina cikin suratul anbiya inda Allah ce innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha wariduna da an ka ce ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannama kuna matsayin makamashin wutar jahannama su kuma kan don an sa su cikin jahannama ba azaba za a yi musu ba a don su a ƙara bakanta musu su kafirai da raini kamar yadda su mala'ikun da suke azabtar da kafirai ai cikin wuta suke amma ba azaba akai musu ba shi yasa wadan suka ce wai da anka ce fattaqun naral lati wa quduha nasu wal hijara sun ka ce duwatsun da anka bauta ba to ko an bauta musu ai balifi sun kai ba ko an kai ko an kai duwatsun a can kuma ba dole ba sai wadannan duwatsu kadai Allah zai iya kaudan su duwatsu wadanda su abin nan zaman tuwa makamashi amma ko an kai duwatsun tunda an bauta musu ba wai don saboda azabtar da su ba intabe don ya ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan mun gane ko to da an kace da ku da abinda kun ka bauta ma wanda ba Allah ba wuta za ku an gane ko to su kafirai saboda ka san su larabcin yaren su na wa ma ta'buduna ma ismul mawsul ta tufidul umum duk abinda an ka bauta ma an gane ko sai suka ce to ai tayi kenan da gumakansu da annabi isa da mala'iku duk wata za'a kenan manzo Allah sun zama duk da yake yana girma annabi isa kenan ya ce annabi isa dan wata shi ne abinda suke son suke gare shi shi yasa wani lokacin mutum bai yi imani da abuwa amma in ya samu abin hadi ciki sai ya kamar ya yarda da shi yanzu kamar dan qur'ani shi bai da hadisi ba amma zai iya dauko hadisi ya kawo maka don saboda mi ya kawo maka hujja ko ko dan shi'a sai shi kafa hawa da sahih bukhari da sahih muslim amma shi bai da sahih bukhari da muslim ba to su musu yarda qur'ani ba ma gaba dai amma kuma gashi nan suna kafa mu za Allah sallallahu alaihi wasallam hujja da alqur'ani duk wani shedanci da iskaji daga gana yi duniya ba yau da aka saba ba alramma bayan kuma Allah ya ce a'a innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubaduna a can ko to kaga wannan yake nuna maka ashe jefa shubha cikin alqur'ani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi akwai shi ba wani abu da samu ba balantana don wani ya zo shi na jiwa shubha cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shari'a ta addinin musulunci mun gane ko yawwa to to sai Allah subhanahu wataala yace wa qalu aliyatuna khairun am kace wani na yi alheri annabi isa na yi allolin mu ko ko kaga wai an ji duk wata za'a dama abin da suka so kenan irin waɗannan izgilin duka an saba su Allah ka tsari to wannan shi ne sai Allah ce in huwa illa abdun an amna alaihi ai shi annabi isa ba komai bane face bawa nan hasr idafi ne an gane ko domin annabi isa bayan sifa ta ubudiyya yana da sifa ta wadda ba ita ba an gane ko إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح isa ibn maryam kaga sifofin shi suna da yawa abdun ne kuma rasulun ne kuma nabiyun ne ga sunan dai sai zamanto hasr ne idafi ghairu haqiqi an amna alaihi wanda mun bawa ne wanda mun kai ni'ima a gare shi waja'alnahu masalan li bani isra'il kuma muka sanya shi misali ga bani isra'ila na nuna kudura ta Allah cewa Allah yana iya samar da da ba tare da hanyar wato uba ba to wannan shine karshen taujihin da ya zo a wannan wuri sai kuma abin nan an gani ko nan kuma akwai abin nan bayan Allah subhanahu wata'ala ya nuna kafirai da suka yi sabani na zamanin annabi isa fa ikhtalafa al-ahzabu min bainihim ko yawwa almuhimmu dai Allah ya bada labarin annabi isa lokacin da ya zo musu qala qad ji'tukum bil hikma mu kuma wannan aya ta 63 mu haɗi yace na zo muku da hikma wali ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi in mu baiku bayanin sashin abin da kuke sabani akan shi an gane ko wanda zo cikin at-taura kenan abubuwan da sun kai sabani akan su fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku min da'a inna Allah huwa rabbi wa rabbukum can cikin suratul maryam inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim an gane ko can cikin suratul uh, abin nan ali imran inna Allah uh, rabbi wa rabbukum fa'buduhu ko hadha siratun mustaqim falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah sai ayi hattara ita wannan sura ta zukhruf ita kadai adda huwa an gane ko inna allaha huwa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim falamma ahassa isa san kuma inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim fakhtalafa al-ahzabu min bainihim ko fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim nan kuma cikin suratul zukhruf fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladina zalamu ba lil ladina kafaru ba min adabi yawmin alim mun gane ko sai Allah ce hal yanzuruna ai ma yanzuruna ba komai suke jira ba illa sa'ata sai kiyama an ta'tiyahum tazo musu baghtatan a girshe kwatsam ba zato ba tsammani wa hum la yash'urun su su sani ba ko ba kiyama ba dai kuma suna jiran mutuwar su mutuwar su ta zo to inda ka sai mutu ai shi kenan sai jiran kiyama mun gane ko can kuma cikin bakare ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika cikin suratul abin nan suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko ba karan bane yawwa sai ayi hattara saboda kasan ayoyin qur'ani wani bi suna shiga cikin juna musamman ga hadda qur'ani sai zamanto sun shige maka wagga ta zo ta shiga tare da wannan wagga ta zo ta shiga tare da wannan a can cikin suratun nahl kuma yace har yanzu runa illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik ko ba karan bane kazalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun ala ayyati hal sai Allah ce to al akhillau masoyan juna yawma irin a wannan rana kiyama kenan ba'dhum sashin suli ba'din ga sashi aduwwun makiya ne bai ce a ada'un ba saboda wazani na fa'ul yana zakkuwa ga mutum ɗaya ko biyu ko uku an garama ba sai an yi jam'in shi ba kamar da Allah ce a fatattakhiduna wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu illa almuttaqina Allah ce sai masu jin tsoron Allah su kadai ne babu adawa tsakankanin su Allah ya sanya mu cikin su an gane ko ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun an gane ko yawwa ya ibadi idan muka duba wato imam shoba wanda rawi ne na asim al-kufi ya karanta ya ibadiya an gane ko sannan kuma imam hafs da hamza da kisa'i da imamu hafs rawi na asim da hamza da kisa'i waɗanda ƙura ne na kufa da ibn kafir al-makki da rauh wanda kuma rawi ne na yaqubu al-hadrami sun karanta ya ibadi ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma ba tare da sun kawo ya ba kasara ta dake nuna akwai ya wanda aka shafi muna gani ko yawwa su kuma sauran ƙurra sun karanta ya ibadi ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma sun yi maya'un sukuni ba su yi mata fataha ba almuhimmu ya ku bayina nan ana nufin bayan Allah waɗanda sun kai imani don ba don kowa bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda la khawfun alaikum al-yawma babu tsoro gare ku qira'ata wato abin nan yaqub al-hadrami al-basri ya karanta la khawfa alaikum sai ta zamanto la annafiya lil jinsi ko ba karan bane la khawfa alaikum al yawma babu tsoro a gare ku wanda ka'ida ce kuma ta hamza duka irin wannan wurin la khawfa yana karanta shi la khawfa babu tsoro a gare ku to nan lafiya lil jinsi an kore jinsin tsoro kenan ko guda can kuma la khawfun alaikum al yawma sauran qurra babu tsoro guda gare ku kenan qira'a ta yaqubu ta fi fitar da rashin tsoro gaba ɗaya kwata kwata wala antum tahzanun sannan ku ba za ku yi bakin ciki ba an gane ku to malaman da suke cewa la annafiya lil jinsi ba ta aiki cikin ma'rifa to gashi nan kuma an ce wala antum tahzanuna ko ka dauki cewa nan ta yi aiki cikinta ko ka ɗauki cewa a'a saboda waccan la'an nafiya lilijinsu ta gabata kenan sai abinda ake ce ma ya subutu taba'an ma la ya subutu stiklanan alramba akwai abinda bai tabbata shi kaɗai amma yana tabbata tare da wani to irin wannan ne yanzu ya halatta alramba mutum shi sai ci abinda abinda cikin akuyya abinda a cikin cikinta akuyya ce tana da ciki sai ka zo ku yi cinikin ciki amma kai baka sai akuyya ba ya halatta eh to ya halatta sai akuyya da cikin ta ya halatta to kaga yathbutu taba amma la yathbutu istiqlalan ita la annafiyal jinsi ba ta aiki cikin ma'arifa amma in har ta gaba ta ta yi aiki cikin nakira sai da mutu ta aiki cikin ma'arifa dan mu dan samu mahita eh in kuma kaga da baka ce kai malaman nahwu ku yi hankuri gashi nan qur'ani ya sa ta shiga cikin ma'arifa don Allah mun yarda tana aiki cikin ma'arifa mu yi takabbu Allahumma amin sai Allah ce to ya ku bayi na babu tsoro gare ku babu kuma bakin ciki akan ku al yawma kenan alladhina amanu bi ayatina Allah ce to bayin nan su da sun kai imani da ayoyin mu ka ja fassara su wanda yake nufi wa kadu muslimina kuma sun kasance musulmai masu mika waya in Allah ya ce ai suna yi udkhulul jannata ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da matanku tuhbaruna kuna abin girmamawa Allah ce yutafu alaihim ana kewayawa a kansu wa yake kewaya a kansu to eh to ba sai ka ina aya to ainihin cewa an kai suna kewayawa nan bisa hafi an kaci babu wawan cire wawan eh a a can wani zafi alaihi ne bi a ne tun fitat kacce wani tufa alaihi wilda ai na cikin insani wani tufa alaihi wilda mu mukhalladu ne ko eh to ai tufa a gare mu an kace suna kewayawa nan ko an ce bisu hafi alaramma kuma cikin waƙi'a ya tufu alaihim wildanun mukhalladun sami bi akwabin wa abarika wa kasin min ma'i kaga yana da wakar to da wannan zaka kiyasin kenan sun ce kewaya musu da wannan an gane ko to Allah ce to yutafu alaihim ana kewayawa gare su ko akan su bi sihafin jam'i na abin nan sahifa ko sahfa ne kamar wato ka ce tururuwa tire-tire duk da yake tire a yi kamar yare ne na zamani tun da turawa ne sun ka kamun shi faranti shi ma faranti a yi duk ana ta yi sai dai ka ce ko ka fassara shi dai da akushi akusta in ji malaman zaune tun da da akushi ne akwai ko an gane ko ko kwanoni in kace duk kwanoni duk ana ta abinda ake sa abinci ciki amma waɗannan alramman zahabin na zinari ne to anan duniya ko da ka dauke kayan na zinari haramun ne kuma zinarin duniya da na aljanna ba guda bane wa akwabin da kuma mi da kofuna ko ko modaye ko to waɗannan modayen na mi na alramma to ina ina aya da haka an kace da hakan cike na shi shi shi nan kana iya cewa da ya ce bisa hafin min zahabin wa akwabin min zahabin ne sai ya shafe shi saboda wancan ya gabata ɗai kenan na biyu kuma akwai inda ya faɗa wa yi tsafu alaihim bi aliyatin min fiddatin aliya ai shine abin shan ruwa min fiddatin na azurfa ko ya zamanto wani lokaci a kawo musu na azurfa wani lokaci a kawo musu na mi na zinari ko ko ya zamanto a'a waɗanda suka fi daraja ana kawo musu na zinari wasu wanda suka fi daraja ba su ko ana yi musu na azurfa to wa fiha can cikin aljanna don zamiri shi da koma zuwa ga aljanna tunda an ce udkhulul jannata ko wa fiha a can cikin aljanna ma tashtahihin anfusu mun gane ko yawwa to anan idan muka duba imamu hamza ko da imamul kisa'i da imamu khalaf waɗanda duk kufi yuna ne an gane ko da imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani da ibn kathir al-makki da kuma shu'ba rawi na asim al-kufi sun karanta wa fiha ma tashtahil anfusu ma tashtahil anfusu ba tare da ha'un ba amma idan muka duba imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madaniyani da imamu ibnu amir ad-dimashqi da kuma imamu hafs rawina asim sun karanta ma tashtahihil anfusu wato sai da manto ha'un ta bayyana ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai ayi hattara kenan abin da ya kamata mu gane in an ce ma tashtahil anfusu an shahi ha'un dama ismul mawsul a'iduhu a'iduhu a'id na ismul mawsul in an ga dama ana ambata shi an ga dama ana shafi shi kamar yadda in ce ce faqdi ma anta qadin asalin shi faqdi ma anta qadihi faqdi alladhi anta qadihi tunda ma mawsuliya ce muna ganewa ko to asalin shi wa fiha wa fiha alladhi tashtahihi al-anfus to kaga su wadanda qurra nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir da Hafs sun karanta da haka kuma ya halatta a shahi shi wa fiha ma tashtahil anfusu kuma yana matsayin maf'ulun bihi shi kuma maf'ulun bihi da ma na aidu sila shi ma ai ana shahi shi shi yasa Allah subhanahu wataala ce li ya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun ko ba karan bane to idan muka duba abin nan li ya'kulu min samarihi wa ma amilathu aidihim imamu shu'ba wanda yake rawi ne na asim al-kufi da kuma hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa ma amilat aidihim muskawu ha'un ba kinan sai zaman to sauran kuma sun karanta wa ma amilatu aidihim kaga an an kawo mafulun bihi almuhimmu dai uslubi ne na larabci na kuma na qur'ani kuma na larabci almuhimmu cikin aljanna dai akwai abinda rayuka suke bukata wa talazzul a'yun kuma ido suke jin dadin kallonsa an gane ko wa antum fiha khalidun kuna abin da kuma a cikin ta duk da yake nan ayoyin da zamu tujihi sun zo karshe amma akwai abu guda da ya kamata mu ƙara anan shine cewa Qur'ani cikin balagar da yake amfani da ita duk in abu ya zamanto ya shafi jam'i na ido da ake kallo da su sai ya kamai jam'ul ƙilla kagar da ya ce fiya mata shahihil an fusu wata lafzul a ayyun amma duk in ido ne na ruwa masu gudana sai ce oyun kamtara komin jannatin wa oyun wa zuru'in wa makamin kari kaga sai bambanta su duk da yake su kansu waɗancan ido ana ice musu al'uyun duk da suke har waɗancan ido su kuma ana ita musu al'ayun to me yasa kullun qur'ani yake ma ido na kallo da al'ayun jam'ul qilla wannan kuma yi musu jam'ul kasra saboda ko wajen ruwa ai ruwan da ke gudana ai sun ruwan ido yawa ba sani ko mun fahimta ba shi na daga cikin balaga ta alqur'ani ji malaman balaga mas'ala kuma ta karshe in ka diba cikin alqawaid al-usuliyya المؤثرة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها ina ganin safha ta ɗari uku da sha biyar zuwa safha ta ɗari uku da ashirin da hudu sun kawo matsalar misali tambaya aka yi ma sheikh al'allama muhammad bin salih al-usaimi an gane ko cewa shin idan mace ta mutu ya aljanna ce kamar yanzu matar fir'auna to shi fir'auna dan wuta na kak ba shakka to kuma ta shi a aljannata to ita ya za'i da ita Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace to shi yanzu dai bai tuna wani dalili karara ko aya ko hadisi wanda yace za a yi musu aure amma yace tunda Allah yace wa fiha ma tashtahihil anfus duk abin da ranka ga so za ka samu wuce to kiran ba su rasa maza a aljanna an gane ko yawwa to aya wadda za mu tashi a kanta nan bayan Allah ya kare zancen yan aljanna wa tilkal jannatu allati uristu biha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun sai an ka shiga zancen mugga su kuma wadanda ba mutane na gari ba innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun su mujrimai ai suna cikin azaba bayan aizancin masu imani la yufattaru anhum ba a saurara musu ba a saukaka musu wa hum fihi mublisuna suna cikin azaba suna yanke kauna daga rahman Allah Allah kai mu tsari Allah ce wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba bai ce wa ma zalamnahunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas tunda cikin wuta akwai mata walakin kanu hum zalimin sai dai su ne sun kasance azzalumai an turo musu manzanni sun ki karba wana dau sun yi kira ya maliku ya kai maliku mala'iki mai tsaron wuta kenan li yaqdi alaina rabbuka ubangijinka yayi muna hukunci ya kashe mu mu huta qala innakum makithuna ce ina za ku dawoma a ciki Allah kai muna tsari laqad ji'nakum bil haqqi mun zo muku da gaskiya walakin na aktharakum lil haqqi karihuna sai dai da yawan ku suna kyamar gaskiya na aktharakum wasu malamai suka ce dukkan ku ake nufi ko ba haka ba tunda so da sun shiga wuta ko kuna ana nufin an zo musu da gaskiya a lokacin da suna cikin al'umma su sai dai yan kaɗan sun kai imani su kuma yawancin sun kabu shi ne amma abramu amran shin ko sun kitsa wani al'amari na fa inna mubrimu da Allah ce mu mun kitsa in kana yaki da gaskiya ka shirya da Allah naka kai amma yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko ba ka dan bane mun faɗa kenan imam ibnu amir ad-dimashqi da kuma asim al-kufi da hamza al-kufi da abu amr sun karanta am yahsabuna sauran sun karanta am yahsibuna ko suna da to duk an dare wasan ne ya canza anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ba mu jin sirrin su abinda suke asirtawa wa najwahum da kuma gana wasu sirrin su nan sai ka dauki abinda yake cikin zuciya najwahum kuma gana wasu da suke yi wa junan su Allah ce bala a tabbat kiran muna ji an gane ko wa rusuluna ladayhim yaktubuna rusuluna nan suka abu amr mun ce na karantawa rusuluna kenan manzannin mu mala'iku kenan ladayhim suna nan gunsu yaktubuna suna rubutawa qul in kana lirrahmani waladun kace in in kana lirrahmani waladun kace in Allah yana da da fardan in ji wadansu malamai to fa ana awwalul abidi da zalimi farkon wanda zai bauta ma wannan da mun gane ko wadansu malamai suka ce a'a قل كتيم إن كان للرحمن ولد إن بمعنى ما ما كان للرحمن ولد الله بين الآب كتا كتا فأنا أول العابدين كو ni kuma ni ne farkon masu bauta ma Allah a cikin al'ummata an gane ko akwai maganganu na malamai masu yawa karkashin wannan abin nan nan kadiba cikin al-waqf wal ibtida fil qur'an wa silatuhu wa abin fil qur'an al-karim wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida a safha ta 175 har zuwa inda ya kare bayani mun gane ku kuma kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti tana daga cikin ayoyin da ya tsawaita bayani a wurin to ni dai na kare nau mun gane ko to idan muka duba qul in kana lirrahmani waladun ko ba haka ba imamu hamza da imamu al-kisa'i sun karanta kul in kana lirrahmani wuldun wasu malamai sun kace nan wuldun da shi da waladun dun ma'anar su daya wanda cikin kasashen larabawa waɗanda suka fi amfani da wult shine kasar Mauritania zan ce wult wult wult shine ma wadansu suke ce ma ult ult nan an gane ko wasu malamai suka ce a'a wult jam'i ne na walad kina ha'in Allah yana da 'ya'ya. an gane ko in mun fassara shi da haka to fa ana awwalul abidin imamu nafi da imamu abu jafar sun karanta fa ana awwalul abidin da dama idan alhamza ta kafa in ta zo bayan ana su suna janta an gane ko to subhana rabbis samawati wal ardi tsakiya tabbata ubangijin sammai da kasai rabbil arshi ubangijin al'arshi amma ya sifuna da abin da suke sifanta Allah da shi ne cewa Allah yana da ƴaƴa da sauran abubuwa da suke faɗa fadharhum Allah ce kamar su yahudu su yi ta kutsawa cikin maganganu Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa yal'abu su ci gaba da wasa hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna ko ba ka dan sai sun hadu da irin su wanda an kai musu alƙawari can cikin kuma tu hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna an gane ko can ɗaya da yus'aquna gadi ba cikin yu'aduna akwai shi cikin nan akwai shi kuma can cikin suratul ma'arij ko ba ka dan bane akwai kuma can cikin suratul fadarhum fi ghamratihim hatta hin to can cikin suratul hijr darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal wa huwa alladhi fis sama'i ilahun Allah shine wanda yake abin bauta a cikin sammai ba sama guda ba dan aljinsiya ce wa fil ardi a cikin ƙasa kuma ko kasai al ita ma jinsiya ce ilahun abin bauta duk halittun sama da na ƙasa suna bauta ma Allah wa huwa al-hakimul alim Allah shine hakimu gwani al'alimu kuma masani muna gari ya ko? to a nan alramma malaman na hau suna cewa yan an ka kawo na kira kuma an ka sake kawo wani na kira ya za abu biyu ko? inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra sun ka ce al'usr al'usr duka guda ne tunda an kashi da alif walla to amma yusran yusran sun ka ce na kira ne ja a rajulun ja a rajulun kinan ba mutum guda bane ja'ar rajulu ja'ar rajulu kin tana yarin mutum guda ne to wannan kaida ba kullun take aiki ba mun gane ko kadiba cikin mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib wajen at-ta'rif wa at-tankir kaga wannan bayani ala ayati hal nan Allah ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahu Allah shine abin bauta a cikin sama kuma fil ardi ilahu kuma aka shine abin bauta an gane ko ba yake ba yana nuna akwai Allah biyu ba da Allah sama da Allah ƙasa don ya ce lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata wanda ka'ida ta hausa kai hatara ita ba ta aiki a nan na abin da ya kamata mu hankalta ma da wannan ne wadansu suke cewa kina Allah shi na ko ina a ilahun nan ma'budun shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa domin al ilahu bi ma'anar ma'luf an gane ko yawwa sai Allah ce mi wa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ardh albarkatun Allah wanda lahu allazi wanda shi kadai ne lahu kuma shi kadai ne yake banta da mulkin samawati wal ard mulkin sammai da kasai al ard nan kasai ake nufi jinsul ard wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su wa indahu ilmu sa'ati ga Allah ne kadai ilimin kiyama yake bai ce ilmu sa'ati indahu bai qaddama ma haqquhu ta'khir li yufid al hasr domin shi indahu asalin shi khabar ne ko muta'alliqun ne bil khabar indahu ilmu sa'ati ay ilmu sa'ati mustaqirrun indahu wa ilayhi turja'una ga Allah ne za a mayar da ku kuma ka dambari yawwa wa ilaihi turja'una ga Allah ne za a mayar da ku imamu ibn kasir al-makki da hamza da kisa'i da khalaf kufiyuna ne waɗannan darwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta wa ilaihi wato yarji'una ga Allah ne za su koma shi kuma imamu yaqub ya karanta wa ilaihi tarji'una ga Allah ne za ku koma su kudancin sun karanta wa ilaihi turja'una ga Allah ne za a mayar da ku to ya zamu yi in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo karkashin wannan aya sai suke cewa ita qira'a wa ilaihi yarji'una an gane ko kidan qira'a ce bil bil ghaibi to wa ilaihi tarji'una tarja'una yaqub turja'una kuma za a mayar da ku an gane ko to ita qira'at ghaib da anka ce yarji'una dan an ce fadharhum yaqudu kaga fadharhum barsu an gane ko kaga hum din nan damirul ghaib da ita ko qira'at khitab da anka ce wa ilayhi turja'una za a mayar da ku ko kuma yaqubu da karanta tarji'una za ku koma duk dai khitabi na sai dai wancan za a mai da ku wannan kuma za ku koma domin Allah ce laqad ji'nakum bil haqqi bai ce laqad ji'nahum ba sai an kamar da dalilin zuwa gare shi muna gane ko yawwa sai ce mi yace to wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata wala alladhina yad'una min dunihi wadanda suke bauta ma wadanda ba Allah ba na gumaka da sauran mutane da mala'iku da aljannu la yamliku ba su da ikon ash-shafa'ata ceto illa man shahida bil haqqi to babu wanda zai samun ceto sai wanda ya shaida da gaskiya da wanda zai ceton da wanda za a cita dukkan su sai sun zamanto masu imani an gane ko wa hum ya'lamuna kuma suna da sani imanin na akan yaqini sun kai shi shi yasa aljannu sun kace inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi an gane ko yawwa wala in sa'altahum idan ka tambaye su man khalaqahum wa ya halice su la yaqulunna Allah za su ce Allah ne Allah ce fa anna yufakuna ta ina ne ake wato juyar da su qira'a inda muka karanta wa ilaihi turja'una ayata 85 a cikin suratul zukhruf kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 800 da 40 wato da biyar kenan na fata an fahimta to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhamdulillah sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qilihi ya rabbi da fadar manzo da yace ya rabbi ya ubangiji ko ba haka ba yawwa wato idan muka duba imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi sun karanta wa qilihi kenan sun yi malamun kasra sun yi maha'un kasra sauran ƙura sun karanta kuma waƙi lahu an gane ko sun yi ma lamun fatha sannan sun yi maha'un ba. ina fata an fahimci ni waƙi lahu an gane ko to waƙilihi da fatarsa kenan kaga ƙilahu an yi masa mi ƙilihi an yi kasra ƙila an yi mi an yi fatha ƙilihi da ƙilahu na fata an fahimci ni to malamai suke cewa in an karanta wa ƙilihi an gane ko atafi na akan as-sa'a wa indahu ilmu sa'ati wa ilmu ƙilihi ai kuma Allah ya san fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku fadar annabi Isa an gane ko duk da yake wa ƙilihi an himaida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bamirin an gane ko to kuma larabawa suna cewa alƙaunu suna cewa alƙalu suna cewa alƙilu duka ma'ana guda ce su kuwa sun karanta wa ƙilahu an gane ko wa ƙilahu kira'a ta jamhur kenan banda asim alkufi da hamza alkufi to sun karanta wa ƙilahu sun kace atafina akan mahallu sa'a domin ita sa'a kasra gare ta to amma ga ka'ida ya kamata a yi mata ai mata fatha in an hankalta ma ka'ida i'rabi tunda ilmu sa'a aslihi wa ya'lamu sa'atana an gane ko kenan wa ya'lamu sa'a wa ya'lamu qilahu ko ko atafina akan sirrahum ya'lamu sirrahum wa najwahum wa ya'lamu qilahu an gane ko yasma'u sirrahum wa najwahum kenan wa yasma'u qilahu ko ko ma'tufina akan yaktubuna kenan ويكتب بلا ورسلنا لديهم يكتبون أعمالهم ويكتبون قيلهم an gane ko yawwa ko ko sun kace maf'ulina na ya'lamuna an gane ko eh fa sawfa abin nan maf'ul ya'lamuna zalika kenan sun san wannan an gane ko wa hum ya'lamuna illa man shahida illa man shahida bil haqqi kenan shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna al haqqa wa ya'lamuna qilahu an gane ko yawwa waɗansu kuma malamai sun kace a'a masdar ne li fi'lin mahdhuf sai kuma kenan maf'ulun mutlaq kamar da ake cewa qala qilahu kenan manzo ya faɗi maganar sa an gane ko eh tunda ƙala ya ƙulu ƙilan kana iya cewa ƙaulan kuma kana iya cewa ƙalan wasu malamai sun ce a'a ana idmarin fi'ili abin nan eh, Allahu ya'lamu qila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan fi'ilin kaddara shi za a yi ba wancan za a duka ba wanda ya gabata to kaga dai audu na i'rabu ga wuri sun yi yawa ko ba haka ba to sannan kariba cikin alqira'atu wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 882 to wa qilihi ya rabbi inna haula qaumun la yu'minun fadar manzo da yace wadannan mutane wadannan mutane ne ba sa imani an gane ko malamai suke cewa duk qur'ani kaf kaf kaf kaf ya rabbi guda biyu rabbi kuma shine yin saura ya rabbi kuma ya harfin ne da ice lil baqi da arrama in ce ya ka gani ai yana nuna nisa- nesa to duk cikin qur'ani da annabawa da musulmai da kafirai duk rabbi na ake kawo musu saboda malamai suka ce dalili Allah kusa yake bai bukatar sai ka kara yawo rabbi qad ataitani min al-mulki ko ba karan bane rabbi inni wa hana al-azmu minni ko ba karan bane to amma gashi ya rabbi guda biyu ne kuma dukkan su sun zo cikin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura nan kuma wa qilihi ya rabbi an gane ko in mun ce a zance mafi rinjayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da hi din nan ko hu ba annabi Isa ba to kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa sanin Allah to kuma ya fi kowa sanin kusancin Allah da dan adam to ya anka yace ya rabbi kuma hatta da kafirin rabbi na suka cewa an gane ko to ya anka haka sai malamai suke cewa dalili shine cewa in abu ya zo wanda bai da kyau daga nesa masu hankali suke gano shi kamar yadda sha'ir ya ce umurun yadhaku sufaha minha wa yabki min awaqibi hallabibu za ga al'amura mutane suna dariya amma ba su san ba makoma abin masu hankula tun daga nesa suke kuka ko ba kanan bane ko ba su yi kuka da hawaye ba za su yi kukan zuci ma'ana abubuwan da mutane suka aikatawa na tabargaza suna rikitar da annabawa har su kai suna ma kiran Allah da nida'ul ba'id li shu'urihim kababbi wato kasatil al-fawahish allati yaqa'u fiha an-nas kolin da hashihin biya an ramma domin gudun alkur'ani babban tashin hankali na shi yasa an kace Allah ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sannan nan kuma rashin imanin mutane shi ba aira tana manzo hankali ko shi yasa Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ko fala tazhab nafsuka alaihim hasarat la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafato shi yasa ce ya rabbi kaman ba ya ya wuce daga cikin hayyacin shi yana kira Allah din ga'ul ba'id an gane wannan Allah ya ce fasfah anhum to ka kauda kai daga gare su ko daga barin su inji wadansu malamai tunda an tara nufin almujawaza ke tarewa wa qul salamun ka ce aminci an gane ko kenan wa qul salamun kenan wa qul salamun kenan nan ka ce aminci nan in ana nufin salamun alaramma rahama Allah da amincin Allah to sai zama to wa qul salamun ka ce salamun kenan ga masu imani wa idza ja'aka alladhina yu'minu bi ayatina fa qul salamun alaikum in kuma salamun nan yana nufin tsira an gane ko alhamdulillah kaseera tahdikum Allahu yuslih barakum ba wai ana nufin rahama ba da aminci na Allah kenan sai zama to salamun nan eh, khabar ne ba mutada ba domin salamun alaikum salamun da matsayin mutada duk da yake na kira ne amma saboda addu'a ne sai an ka fara da shi kadiba cikin sharhin alfiya ibn aqil ko sharh alfiya na ashmuni musawwizat na ibtida bin nakira an gane ko babu ibtida wan nakira eh, abin nan babu ibtida eh, na ibn malik inda ce wala yajuzu ibtida bin nakira an gane ko to amma in wannan salamun tsira ma'ana ba wancan aminci ba na abun ga kubuta kenan sai zama to wa qul salamun wa qul amri salamun al'amari na shine kubuta kamar yadda Allah ya ce wa idha wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ko haka nan bane wa idha sami'u lahu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa la wa la abin wa qalu lana a'malukum wa qalu wa idha sami'u lahu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin mun gane ko to fa saufa ya'lamuna Allah ce da sannu za su sani an gane ko yawwa to imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibnu amir ad-dimashqi sun karanta fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani bi ta'il khitab mun gane ko sauran qurra kuma sun karanta fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani idan muka duba a cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 259 suke cewa waɗanda abin nan ƙira'a ta ghaib fa sawfa ya'lamuna an yi taujihin ta kiran ƙira'a ta jamhur banda nafi da wato Abu Ja'far da kuma Ibn Amir fa sawfa ya'lamuna kidan an hankalta mata taqaddamaha ikhbarun an ghayyabin kinan labari ya gabata an ghayyabin ghayyab jam'in ghaib ga waɗanda ba sa nan fi qawlihi fasfah anhum an gane ko yawwa fasfah anhum ka kauda kai daga gare su kinan fa sawfa ya'lamuna ya tahi akan tsari guda amma fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani kina an yi iltifati an gane ko to shi kuma iltifatin nan fa sawfa ta'lamuna an yi iltifati daga ghaib zuwa ga khitab saboda ba tsoron su ake yi ba ko ba kai mani kuma yadda shi ma akwai usulubin da yake tabbatar da wannan wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sai ce mi laqad ji'tum shay'an da kaga qalu sun ce kamar ana magana ne da wanda baya nan usulubul ghaib da laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abun da yake mummuna kaga an tunkare su da magana don ba tsoron su ake ji ba don Allah bai jin tsoron kowa ko ba garan bane eh in kuma kace Allah yana jin tsoron ka to bismillah sai mun gani to kafin mu karkare karatu mun yi mantuwa a farkon sura wato cikin suratul zukhruf farko farkonta wajen aya ta biyar muna ma iya ɗauka hamim kina haruffa ne da suke nuna ijazi na alkur'ani shi ya sama ambaton ƙur'ani yake zuwa a galibin surori an ambaci waɗannan haruffa banda sura hudu maryam da kuma an kabuti da rum da kuma kalam duk da yake kalam waɗansu malamai sun ce ambaci alkur'ani tun da an yi zancen rubutu su ko waɗancan surori guda uku ƙarshen su can ƙarshe ƙarshen su ko ƙarshen su an ambaci alkur'ani inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan Allah ce mun sanya shi alqur'ani ne an gane ko arabiyyan da yaren larabci kai hattara cikin suratu yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan nan kuma ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna dan saboda ku hankalta ma'ana ku samu ko ku lura saboda ku samu hankali idan hankali na shari'a ba hankali na liman kuɗi ba da can amana ba irin wanda hankali aka nufi ba maran bisuwa da na kere-kere da na zalunci Allah ce wa innahu shi alqur'ani zamiri shi na kuma ne zuwa gare shi fi ummil kitabi a cikin uwan littafi na annabi lawhil mahfuz shine ummul kitab an gane ko yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab imamu kisai imamu hamza al-kufi da imamu kisai sun karanta wa innahu fi ummil kitabi to da immi da ummu duk dai abu guda amma ya an ce ammu ana rufin nufata an gane ko nufata abu qas al qasd kenan amma an ce immu ko ummu ana nufin uwa ko tushi to shi alqur'ani shi tsan fi ummul kitabi ladaina a wajen mula aliyun madaukaki na hakimun kuma wanda ke cike da hikima sai Allah ce to afa nadribu ankum dhikra safhan shin za mu kauda kai daga barin ku ba mu sauka muku da alqur'ani ba safhan mu juya mu bada baya sai Allah subhanahu wataala ya ce an kuntum qauman musrifina dan kun kasance mutane wato ni masu banna kenan kuna nuhin Allah shi barku kuna ta banna kuma ba za a yi muku wa'azi ba ka san da Adam sun shi a bar shi cikarin shi babu babbaka mun gane ko to idan muka duba Imam Nafi al-Madani da Imam abin nan Abu Ja'far al-Madani sun zammi al-Madani yari da Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Kufi sun karanta in kuntum qauman musrifina an gane ko to shine mun karanta ba mu yi tauci shi ba in an karanta da an kuntum qauman musrifina ina fata an fahimce ni yawwa to nan sai shi zamanto ana iya cewa kenan kamar an shahi'e wato lamun kenan afa nadribu an kuma zikra safhan li an kuntum qauman musrifina dan kun kasance mutane mabandata an gane ko yawwa to in mun ɗauki kuma in kuntum ƙauman musrifina sai ta zama to in shartiya ce an gane ko in kuntum in shartiya ce sannan kenan wa in kana israfuhum muhaqqaqan kenan ko da ko ɓannar su ta zama to tabbatatta kenan sai mu kau da kai kenan in kuntum qauman musrifina nadribu ankum dhikra safhan in kun kasance mutane maɓannata kuma mu kyale kuma za mu yi muku wa'azi ba to Allah ya shi ka tsoro duniya malami su baku ina fata an fahimce ni yawwa kamar yadda sun ce nan sai ya zama to kira ala sabilil majazi kamar wai majazi na a'a to ai su ba sabilil majazi bane an gari gutun da banda su ai ta bayyana kamar yadda sun ce wai al'ajir mutumin da an ka dauka aiki jinga yayi aiki yana ce mawai gidan shi ko wanda ya ma aiki in kunta in kunta wato alimta na ina ganin sai sun ka sa amilta in kunta alimta kaza in ka san kenan kaza ka san aikin da ni maka dama kaza din da Hausa abin da Larabci ce fa waffini haqqi ka bani haqqi na ko ba garan bane ma ilmihi wa tahaqquqihi min ilmihi kenan ya san da yana da ilimi yana da sanin tabbato wannan aikin nashi kenan sun ka ce wa jawabuhu muqaddar jawabin shi kaddara shi za a yi an gane ko kenan afa nadribu in asraftum natrukukum kenan mu kauda kai in kun yi banda mu barku ko ko ka dauki maganar malaman kufa shi jawabin shine jawabin shine ya gabata kenan in kuntum qawmun musrifina nadribu ankum dhikra safhan ko ko a wajen malaman basra sai da manto ni sai da manto jawab al-sharti hasfakin shi an kai dalla alaihi ma ma qablahu ma'ana dai sha Allah subhanahu wata'ala zai bar ku ba zai turo muku manzo ba ya bar ku ku yi abin da kun kada ba ku ci karen ku babu baka ku zo lahira ku ce Allah inda ka turo mana manzo da mun yi imani Allah ya ce mi rusulan mubashirin wa mundirin li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul kuma Allah ya ce mi walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin falamma ja'ahum al-haqq qalu min indina qalu la utiya mithla ma utiya Musa ko ba ka bari ko ba garan bane kuma Allah ya ce walau anna alaknahum bi adabin min qablihi laqalu rabbana law arsalta ila rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza akwai dai bayanai kwarai da gaske wannan shine abin da ya kamata mu kawo kuma akwai farko farkon littafin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam wajen ina ganin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ya kawo a cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 39 zuwa safha ta 37 zuwa ta 39 ka duba akwai binne da ya kawo wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh